الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da darasi na goma kenan shi kuma a cikin wannan manzuma mai albarka nazmul ajin rumiya wadda sharafuddin yahya al'amriti ya rubuta domin wake littafin nan mashhuri na nahau wanda aka fi sani da al'ajirumiya a wannan rana ta litinin 24 ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na 1442 wanda ya daidai da sha biyu ga watan goma shekara ta dubi da ashirin satin da ya gabata mun kammala abin da ya shafi al-ma'urabat da kashe-kashensu kusan guda takwas da mala ya ambata da al-ma'urabat bil harakat da al-ma'urabat bil huruf to yau za mu shiga bayani a shafi na ashirin daidai babul ma'rifati wan nakirati babin bayani abinda ake kira ma'arifa da kuma na kira sanin wannan yana da matukar mahimmanci domin ita ma'arifa a reshe ce asali kalma ta zamo na kira na kira shi ne asali asali suna ya zamo na kira saboda haka ma'arifa wani abu ne wanda yake bujiro kalma wani hali ne ko wani hukunci ne da yake bujiro kalma saboda wasu dalilai duk sanda ka ji an ce na kira to shi yasa suke cewa ismun sha'a fi jinsi kawai suna ne wanda ya yadu a cikin jinsin sakamaka ce rajulun to da wani jinsin rujula rajulu ya shiga eh haka in ka ce imra'atu duk wani jinsi na mace shi ma ya shiga wani jinsi ba zai shiga ba in ka ce imra'atun to namiji ba zai shiga ciki ba in ka ce rajulun to mace ma ba za ta shiga ba eh sannan kuma ba mutum guda ne ayyananne ba shi yasa ake kiran sada nakiratun saboda haka ita ce asali amma da ka ce ar-rajulu to yanzu ya koma ma'arifa yanzu ka ayyana kenan to wannan shine a takaice bayanin su وإن ترد تعريف لاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة وغيره معارف وتحصر في ستة فالأول اسم مضمر قالت وإن ترد يا كي لنقوى إذا كي نفن تعريف الاسم إيه كأتي الاسم دستان إيه لك همزة الاسم تو همزة الوصلش با همزة القطعي jefar da ake ba a cewa al'isimu sai dai al'isimu al'isimu ake cewa wannan kuskure ne na wasu da za ka ga wurin rubuta sai ka ga sun yi hamza ƙasa ta wannan kuskure ne in ka yi nufin yi wa suna tarifi sunan da asalinsa kuma na kira ne kamar yadda muka ba da misali rajulun kace an rajulu fa hawa allazi yaqbalu al mu'assira amma shi ne na kira ɗin da ke karɓa al-mu'asira wadda take kawo tasiri tana canza kalma zuwa ga wani ma'ana ko wani hukunci na daban domin rajulun daban amma da ka ce ar-rajul to alɗin nan ta yi tasiri ta fitar da rajul daga na kira zuwa ba'arifa eh ka ce ra'aitu rajulan eh yawwa ma'anarsa na ga mutum shi ne fassararsa ba na ga wani mutum ba in ka ce na ga wani mutum to ya zan ayyana ne shi ne za ka ce ra'aitun rajula na ga wani mutum ko na ga mutumin nan amma yan ka ce ra'aitun rajulan na ga mutum kawai biduni ta yi ba ka ayyana wanne ne ba kaga al ta yi tasiri akwai al ghairu mu'assira ita ce az-za'ida fil a'la al wadda ake karawa ga suna alani kama abbasun sai ka ce al abbas to ko ka sa al ko ka sa al dai shi da ma ma'arifa ce don alami ne wannan al kawai ta ziyada ce ba ta yi tasiri ga suna abbas kamar fadlun sai ka ce al fadlu al fadlu to wannan al ba ta yi tasiri akan fadlu ko ka sa ta ko baka sa ta ba dai yana nan ma'arifarsa domin alami ne alami kuma kaga a arafin ma'arif to amma malamai suka ce ma'arifa wadda in an sa ta ta yi tasiri to ita ake nufi shi yasa ya ce maka al mu'assira kenan akwai al gairu mu'assira wa gairuhu ma'arifun sai a sarrafa shi saboda darurar waka wa gairuhu waninsa wanda ba na kira ba shine ma'arifa ko to ana kiran su da ma'arif kaga shi bai ce maka na kira kaza da kaza da kaza dan yawa gare su shi yasa saboda shine asali amma ma'arifa ne safahu ne wasu ce biyar wasu ce shidda wasu ce bakwai gaya dai hatta ibnu malik a cikin alkafiyatu shafiya bakwai ya ambata babu wanda ya wuce sama ga bakwai to ana kiran su da ma'arif to su kuma wato saru an takaita su fi sittatin shi na imala ya kawo shidda guda shida wadda aka bai kawo guda ba wadda in mun je za mu yi ishara zuwa gari ta fal'awwalu ma'arifa ta farko ismun mudmaru suna mudmari kullu damirin to ma'arifa duk wani damiri to ma'arifa ce don duk damiri suna me damiri shine wakilin suna kamar yadda ya faɗa yukuna bihi an zahirin fayantami lilgaibi wal huduri wat takallumi yukuna ana yin kinaya bihi da shi da shi zamirin na an zahirin daga suna zahiri wanda ba a kawo ba eh duk sanda ka karkata daga suna na zahiri to sai ka kawo sai ka kawo zamiri sai ka kawo zamiri misali kace ja'a zaidun fa aka ramtuhu zaidu ya zo sai na girmama shi kaga fa aka ramtuhu sai ka kawo zamiri sau zamirin nan kinaya ce akan zaidu asalinsa ja'a zaidun fa aka ramtu zaidan to laraba ba sa faɗa haka duk sanda suka ambaci suna to in za su sake maimaita shi sai su kawo wakilin suna eh in kaga sun maimaita to sai da wani dalili to shi da ya ce fayantami sai shi zamirin yana jinginuwa hawayo ga shi suna na zahiri sau da haka ja a zaidun fa'akaran tuhu hudin nan yana intisabi yana jinginuwa zuwa ga zaidu shi yasa ake cewa ya'udu ala zaidu lilgaibi wani damirin ya zamo na gaibi ishara zuwa ga wanda baya nan kenan kamar fa'akaran tuhu kaga damirul gaibi ne wal huzuri akwai kuma zamiri na alhudur wanda mai shi na kama anta kama anti kama antuma kama antum eh wata kallumi akwai kuma zamiri na mai magana na mai magana kama ana eh kama nahan da makamantansa to haka dai kakkasa zamiri kashi uku akwai zamirul gaib akwai zamirul hudur akwai zamirul takallum وقسموه ثانيا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل to haka wa qassamuhu saniyan sun sake kasa zamiri kaso na biyu bayan sun kasa shi kaso na farko kashi kashen farko shine akwai zamiri na gaiba akwai zamiri na alhudur akwai zamiri na magana to haka kuma an sake wani takasimi at-taqsimu sani karkasuwa na biyu shine yake cewa limuttasil akwai damiri muttasil mustatir wanda yake a ɓoye abin nan kai akwai zamiri muttasil mustatir akwai wanda yake a ɓoye aubarizan akwai wanda yake kuma a bayyane eh akwai wanda yake a fili yake kawai misali in ka ce misali zaidun kama zaidun kama to cikin kama din nan akwai zamiri an gani amma mustatiri wani na da waya yana damun mu da Allah amma mustatiri saboda ɓoye yake gani ɓoye yake ko muttasil saboda sade yake da aiki kisa aka kira shi muttasil sannan akwai baris wanda shi kuma an riga an fito da shi ƙarara an bayyana shi kamar wancan da mun ka ba da misali a dazu ja a zaidin fa aka ramtu aunin fasil ko kuma zamiri wanda yake a rabe shi gashin kansa yake ci shi bai da alaka da wani abu kamar an ta ka'imu kaga an ta daban ka'imun daban ko ana ka'imu ana daban ka'imun daban to wani ana kira ne damirin mufassil sau da haka shi ba haɗe yake da wata kalma ba to sai na biyu daga cikin ma'arif ثاني المعارف الشهير بالعالم كجعفر ومكة وكالحرم ثاني المعارف sai na biyu daga cikin ma'arifa yanzu mun ji abdama'ir sau da haka kullu zamirin ma'arifa duk sanda haka an kawo zamiri to yana da mai ayyananne ne mai zamirin nan to shi da ya ce ashahiru bil alam sai alami wasu alamin suke fara gabatarwa kamin zamiri amma shi ya fara gabatar da zamiri la'akari da wurinsa shi yana ganin zamiri ya fi ƙarfi amma wasu da yawa alami suke fara gabatarwa an kira shi alam saboda shi kawai alama ce zuwa ga mai shi da an baɗe shi to za ka san ga mai shi shi ne ya ce ka ja'farin ja'far mun san ja'far ko mamnu'un ne min sarraf to amma an sarrafa shi saboda barura ta ta ainihin wazani an gane ko asalin ja'far kogi kamar gulbi haka shine a ja'far alugar larabci to amma sai aka waye gari ana ambaton mutane da ja'far wa makkatin makka shi ma akan sarrafa shi saboda ruwa amma in ba haka ba makkata za a ci eh ka ja fara wa makkata misali to makka ita ma alami ce da an ce makka ka san wani gari ne ayyananne ba garin ko ba garin wasu ba a a makka ba wani gari wanda ke ɗaukar sunan makka in ba makkan da an ka sani wa kal haram haka harami wurin da aka iyakance aka ce harami ne ko a nan maka ko a can madina shi ya baka tahowa ka ce garin mu mana da harami to kaga harami alami ne shi eh shine wani wuri da shari'a ta iyakance ta fifita shi akan sauran wurare na duniya gaba daya wa ummu amrin wa abi wa um wa ummu amrin kuma ya ce wa abu sa'id kamata ya ce wa ummi amrin sai zama atufan akan sanil ma'arifin shahiru bil alam ka ja'fari ya zama ma'atuf wa ummi amrin wa abi sa'idin wa nahwi kafi zulmi war rashid hawaye daga cikin ma'arif wa ummi amrin sai ku gyara wannan don malamai da ita kasara wa ummi amri haka daga cikin alami akwai ummu amri eh uwa amru da kaji an ce uwa amru to ka san ba uwa zaidu ake ake magana ba eh haka nan wa abi sa'idin da kuma abu sa'id duk sunan da zaka ji ana abu kaza ko ummu kaza to shi ma wannan ma'arifa ce kuma alami eh sai ce wa nahwi da kuma irin misalin wani suna da ya shahara na kahafin zulmi kogon zalunci shi ma alami ne shi ma alami ne kuma ba izafa ta mayar da shi alami ba a dama wani rame ne na zalunci wanda larabawa suka sukan sa masa wannan suna na yake ƙauyen makka war rashidi ko kuma ka kira ar-rashidu eh ar-rashidu shi ma alami ne shi ma alami ne ko ba ma'arifa ta mayar da shi alami ba ko cire ta kai kace rashidu to yana nan alamin sa fama ata minhu bi ummin aw bi ab fa kunyatun wa ghayru husmun aw laqab fama ata minhu duk abin da ya zo daga alami bi ummin sai ya fara da ummu kamar can da ya ce wa ummi amrik aw bi ab ko ya fara da abi abi fulanin misali kamar yadda ya ce abi sa'idin ko kaga da sa'idu da amru dukansu alamai ne to duk sunan da ya fara da ummu ko abu ana kiransa kuniyatun kunya a larabci ba kunya ta bahaushe kunya ita abu ne wanda larabawa suka saba da shi abu fulan ummu fulan kaza kaza da sauran kuma ko kana da ko ba kana da za ka iya sa kanka kuɗi ba sai ka yi aure ba ko jariri ana yawa kunya sunansa kaza amma kuma kunyarsa kaza an same suna kaza amma kunyarsa abu kaza sai ka samu wani suna sai ka yi masa kunya wannan abu ne mai kyau shi yasa duk sahabbai za ka ga mafi yawanci kowansu na da kunya in kana karanta littattafai na tarajum nasu wasu annabi ma ke sa su kamar sai na ali kaga shi kunya biyu magare da wadda annabi ya same da wadda ya same kai annabi ya same da abu turab kuma ana masa kunya da abu hasan haura ka kunya biyu gari to ashe kenan ita ba kamar suna ne shi ma suna ya halatta ya wuce daya ana ya samu mutum suna biyu ko uku ya gwargwaro babu komai ita haka ita ma kunya ana isa daya sama ga daya ma eh to ba ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam wasu sun ce sunayen annabi sun kai saba'in suna ya annabi sallallahu alaihi wasallam ka gagari saboda ba wai dole sai suna guda ɗaya in ka ga dama kana iya samu wani suna ka sama kanka ko a kira ka da wannan ko a kira ka da wancan babu laifi duk ya halatta kara ɗauka kawai suna ɗaya ƙilla su laraba sanannen abu ne a wurinsu to sai ce wa gairu ko amma duk sunan da bai fara da abun ko umman ba to shi ake kira isma duk sunan da baka ga an bude shi da abun ko umman ba to wannan ana kira ne suna au laqab ko a kira shi laqabi ko laqabi kina akwai suna akwai laqabi akwai kunya to fama bi marhin aw bi zammin mush'iru falaqabun wal ismu ma la yush'iru to ga ka'ida sai ka kiyaye fama bi marhin duk wani suna da ya kunshi yabo ga mai shi akwai akwai yabo da jinjina a cikin sa aw bi zammin mush'iru ko kuma ya bayyana da wato zargi ko suka ana baɗansa ma za ka ji kai suka ne ga mutanen to falaka wannan ana kiransa laƙabi ba suna ba ana kiransa laƙabi ba suna sau haka duk sunan da za ka ji ana faɗan shi akwai yabo ga mai shi kama alkaram alkaram lafazi ne wanda akwai yabo ciki mai yawan kyauta ko aljawat a ce sunan wani aljawat shi mai yawan kyauta to duk wannan ana kiransa da laƙabi ko ka ji an ce da mutum al'a'araj gurmu ko al'a'ama makaho to duk wa'annan alƙab ne saboda akwai suka ce suna nuni zuwa ga tawaya da kaji an ce mutum al'a'araj to yana dan gurmata al'a'a ma maka ko al'a'awar mai ido daya ko al'a'asha al'a'amash an gani ko al'a'asha duk laƙubba ne yan ce al'a'asha shine wanda in rana ta yi bai gani amma in dare yana gani a'asha ke shi la yusiru illa ba'da al-ashi da shi sa ake kira zada al'asha eh to duk wayannan ana kiran su alqab ba suna ake kiran su to shine yace shi suna hamalan wal ismu shi suna ma la yush'u shine wanda baya bayyana ko yabo ko suka ko yabo wasu da shaki kira suna misali wadda haka don kace zaidu don kace amru don kace hindu ba yabo ko suka a ciki ba yabo ba fallasa wadda haka in ka sama ɗanka wani abu wanda akwai yabo ciki irin su zaharuddini din nan misali eh sharafuddin nuruddin wani duk ba suna ba ne duk laƙubba ne kawai alƙab ne ko malamai ma sun karhanta saboda akwai tazkiyatun nafsi a ciki bala tu zakku an fusaku eh duk suna wanda akwai tazkiya to an nisance shi shi yasa al-imam an-nawawi mahaifinsa da ya same da muhyiddin mai raya addini shi shi bai son sunan sai ya sa makai ne suna yahaya da ya canza ya mai da makai ne yahaya wadda muhiddin akwai taskiyatun nafsa ce shi yasa ibn al-qayyim a cikin littafinsa tuhfatul maududi bi ahkamil mauludi to yayi bayani aka yace da yawa malamai sun karhanta wannan duk wani suna wanda zai kunshi jinjina eh to canza shi yasa annabi ya canza sunaye da yawa kai ma kana canza abinka ba wai sai ka tara mutane ba a kai to annabi ya ragoyen ya ragoyen gaba annabi ya canza sunaye da dama ne to sai a kula da wannan sau da haka kenan sunaye kala-kala ne akwai kuniya akwai laƙabi sannan akwai suna ko ne an haɗa mana ƙa'idarsa kuniya shi ne wanda ya fara da abun ko umu abu ummu kaza laƙabi shi ne wanda ya ƙunshi ko yabo ko suka ko shi kuma suna wanda bai ɗauke yabo ko suka ba shi kenan da wasu da yawa alƙabu suke sama 'ya'yansu yanzu a matsayin shi ne laƙabi kuma shi ne suna wanda ya fi kyau a nemi suna sai a sa mai laƙabi wanda matsala laƙabi shi kuma abu kai ka sa shi kawai da ka zara da mutane an ɗan yi wani abu shi ke kama wani malami muke da shi jami'a malam assalamu alaikum shi laƙabinsa kenan kawai shi duk magana da zai faɗa sai ya kawo sallama ita a farko sai ya ce assalamu alaikum sannan shi faɗa abin da zai faɗi da sai sun gamai sai mala assalamu alaikum Allah ya kyauta salisuha isharatun kaza wazi rabi'uha mawsulul ismi kallazi sai ma'arifa ta uku akwai ismul ishara kaza za ismul ishara ne wazi zi shi ma ismul ishara ne dukkaninsu rabi'uha rabi'uha sai na hudu daga cikin ma'arifa banda ismul ishara akwai mausulul ismi al ismul mausul kallazi kamar ka ce allazi allati allazani allazina da makamantansu shi ma ma'arifa ce khamisuha ta biyar mu'arrafun bi harfi al kama taqulu fi mahallin al mahall eh shine sunan da yake mu'arrafun wanda aka yi masa ma'arifa kamar da ya ambata a baya وإن تريد تعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة to sunan da na kira ne kuma sai ka sami alif da lamu to shi ma al-mu'arrafu bi al kama ta kulu fi mahallin kamar yadda kace mahallun bagiri sai ka sami alif da lamun kace al-mahallu bagirin nan to yanzu al-mahallu ma'arifa ce mahallun na kira ne. Sadisuwa ta shidda ta ƙarshe, makana min mudofi, makana min mudofi, eh, makana min mudofin liwahidin min hazihil asnafi. Sadisuwa makana min mudofi liwahidin min hazihil asnafi. ka ƙauli kabni wabnu zaidin wabnu zai وابن الذي ضربته وابن بذي to na shida shine ma kana min mudaf shine sunan da aka yi idafar sa na kira ce sai kai idafar sa li wahidin ga ɗaya daga cikin wayannan guda biyar da aka ambata na kira sai kai idafar idafar ta kila zuwa ga bamiri to ita ma ta koma ma'arifa ko kuma na kira kai idafata zuwa ga ainihin al'alam alami to shi ma ta koma ma'arifa ko kai idafata zuwa ga ismul ishara ita ma na kira ta koma ma'arifa ko kai idafata zuwa ga al-ismul mawsul ko kai eh ko kai idafata zuwa ga al-mu'arraf bi al duk sanda kai ni kira ka ɗauki na kira ka jingina ta ga ɗaya daga cikin waɗannan guda biyar to na kira ta kuma ma'arifa shi ne ce da wahidin min hazihil asnabi ga ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarora guda hudu ka ƙaule kabni kamar ka ce ibuni ɗana asalinsa ibunun ne ibunun ibunun na kira ne to sai ka jingina shi zuwa ga yan mai magana ibuni ɗana kenan ba dan kowa bane eh yawa to wannan kaga al-mudafu ila ad-damir kenan yanzu ka jingina na kira zuwa ga damiri shine yan mai magana wa ibn zaidin ko kace ibn zaidin shine na biyu ibn shi ma na kira ne zaidun alami ne sai kace dan zaidu to yanzu ibnu din nan ya zama ma'arifa don an san shi eh ko kace wabnu zi ko ka jingina na kira zuwa ga ismul isharati zi eh dan wannan dan wannan eh eh to shi ma ya kuma ma'arifa وابن الذي ko ka jingina shi zuwa ga ismul mausul kace ibn allazi dan wannan eh wannan to kaga an san shi eh to da shi da dan nasa yanzu duk matsayin su daya eh duk sanda kai idafa na kira zuwa ga wata kalma to da da al-mudaf da al-mudaf ilai duka matsayin su daya ta fuskar ma'arifa allazi darabtuhu wannan da na buge shi kuka ce wa bunul bazi eh dan wannan wanda ya shahara da batsa shine albazi eh albazi'u akwai hamza amma ya shafe hamza saboda zurar baiti eh albazi shine mai furta kalamai na ashariya eh yayi zagi ya aibanta mutane ya soke mutane to shi ake kira da albazi'u wanda dai shi bai faɗin magana ta ƙwarai duk maganganu ne daga zagi sai suka to wani ana kira sa albazi to sai ka ce ɗanai to shi kuma kaga an yi idafa su zuwa ga almu'arrafu bil alif walla shine albazi asalin sa bazi'un bazi'un to sai aka ce albazi to sai aka ce ibnul bazi eh to yanzu ibnu ya zama ma'arifa saboda an idafa sa zuwa ga al mu'arrafu bi al to wannan shine nan za mu takaita wani sati sai mu tashi karkasuwar ayyuka babul af'ali abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh